kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba shine sallah faman tarakaha faqad kafara duk wanda ya barta to ya kahurta kuma ita sallah a alkur'ani ba Allah cewa bane mu yi ta a'a cewa yi wa aqimus salata ku tsayar da sallah me ake ce ma tsayar da sallah shine fi'luha kama fa'alaha annabi sallallahu alaihi wasallam mutun yayi ta kamar yanda manzon Allah yayi wannan ita ake ce ma sallah ashe wannan yake nuna muna mutum zai iya yi shekaru yana sallah sai kasance aikin banza yake yi harare cikin duhu aikin banza yake yi tura agwagwar ruwa don me don bai yi ta bayan da musulunci ya karantar a yi ta kenan dole sai mun zage damtse wajen koyon yadda ake sallah sannan sallah za ta amfane mu a ranar lahira a wanda ba samu littafin ba ana raba a raba musu ko don saboda na sai an kunna kun kenan a takaice dai wannan ita ce ishin hida da na so in yi dangane da al'amarin sallah a kenan wanda suke rike da littahi kuma suka iya karantawa sai su rika kallo don saboda kallon zai kara musu natsuwa na kenan sai a natsu za mu raba karatun gida uku kenan kaso na harko in muka yi sai mu tsaya a yi tambayoyi a ba da amsa sai mu ci gaba kaso na biyu shi ma haka a yi tambayoyi a ba da amsa sai mu ci gaba kaso na uku sai a tsaya haka insha Allah kenan sai kowa ya diba a sama aka sa shurutu salati tis'atun bayan bismillahir rahmanir rahim malam yace sharuɗan sallah guda tara ne me ake ce ma sharuɗan sallah abinda ake nuhi da sharuɗan sallah sune abubuwan da kahin mutum ya shiga sallah ake so ya tabbatar da ya cika su kenan su sharuɗan sallah wasu abubuwa ne wanda ake yi kamin sallah malam ya ce guda takwas ne guda tara ne wannan abubuwan na harko shine al-islam musulunci na biyu al-aqlu hankali idan mahaukaci baya da sallah wattamyizu da kuma wayo kun san hankali daban wayo daban yanzu 'yan yaran da suke gabanku suna da hankali amma sai dai ba su da wayo domin yaro in baya da hankali ana ganewa tun yana karami kenan attamizu shine wayo shine lokacin da yaro ya kai shekara bakwai shine lokaci na ƙarshe na wayo amma akwai yaran da suke yin wayo tun kamin shekara bakwai shekara shidda misali akwai wanda ma tun shekara biyar suna yin wayo me ake ce ma attamizu shine yaro ya kai lokacin da zai iya bambanta ɗan duma da kabewa zai iya bambanta tsaba da tsakuwa zai iya bambanta me yake da suna gawayi da garwashi wa raf'ul hadasi da kuma kawar da hadasi abinda ake nihi arwalla kenan wa izalatun najasa da kawar da najasa wa satrul aura da kuma suturta al'aura wa dukhulul waqti da shigar lokaci wa istiqbalul qiblati da fuskantar alqibla wa niyya da kuma niyya wannan sharuɗan an kawo su ne jumlatan ma'ana an kawo su a zube yanzu nan ƙasa za a rarrabe muna kowanne ne kowanne ɗaya daga cikin wannan sharuɗan yana da buƙatar bayani mai tsawo kenan wannan su ne sharuɗan sallah guda nawa guda nawa guda tara malamai suke cewa as-salatu la tasihhu illa bi tawaffuri shurutiha wa intifa'i mawani'iha sallah bata inganta sai sharuɗanta sun cika malam ya ce a shartul awwal sharaɗi na farko al'islam shi ne musulunci wa didduhul kufur kishiyar musulunci ko shi ne kahurci wala tuqbalu salatu illa min muslimin kuma ba a karɓan sallah sai ga musulmi wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukaki wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba duk wanda yayi wani addini wanda ba musulunci ba falan yuqbala minhu to ba za a karba masa ba mana ba za a karbi duk wasu ayyuka da zai bana ibada wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma shi a lahira yana daga cikin hasararru wal kafiru amaluhu mardudun kuma kahuri aikin sa mai dadde ne Allah baya son sa walau amila ayya amalin ko da ko yayi kowanne irin aiki kenan kahuri in yayi sallah aikin banza ne da shi da koton kurciya duka guda da shi da wanda zai zo yana buga kansa ga ƙasa duka guda ma'ana su yadda da zai da ruku'in da zai duka Allah bai so tunda ita ibada ana yin ta ne dan Allah to shi bai ma san Allah mu balle yi dan shi wa dalilu qawluhu ta'ala dalili kuma fadin Allah madaukaki ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi ai bai kasance ga kahurai ba suraya dakunan Allah shahidina ala anfusihim bil kufri alhali kuma sun shaida ma kansu da kahurci ma'ana alhali sun shaida cewa su kahurai ne ba su imani da Allah ba ula'ika habitat a'maluhum wa'annan su ne wanda ayyukansu suka lalace wa finnarihum khalidun kuma su masu dawama ne a cikin wuta Allah ya kare mu babban ni'ima da Allah zai ma mutum shine yi shi musulmi wani mai hikima yake cewa idza abqatid dunya 'ala al-mar'i dinihi fama fatahu minha falaysa bidha'iri in dai har duniya ta barka da addinin ka to duk abin da ka rasa ba zai cutar da kai ba domin Allah ba kayanki zai ba kayanki yake kallo ba inna allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila me yake da suna inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya ba gangar jiki yake kallo ba ba sura yake kallo ba kai kina da kyau ko baki da kyau wara ce ko baka a'a ni Allah yake kallo zuciya da ayyuka babban aiki ko shine wanda aka gudanar akan musulunci wa qauluhu ta'ala da kuma fadin Allah madaukakin sarki wa qadimna ila ma amilu min amalin kuma muka gabato izuwa ga wani aiki da suka yi daga cikin ayyuka faja'alnahu haba'an mansura sai muka sanya sa kura a bar shekewa me ake nihi da wannan shine misali kahuri da zai sadaka Allah yana son sadaka ko bai so a yana so kahurai kuma suna sadaka ko misali taimako da kahuri zai duk aikin alkhairin da kahuri zai ran tashi alkiyama za a maida shi kura a sheke a ce kaga wannan ayyukan da kai aikin banza ne dan saboda baka yi shi dan Allah ba kidan da duka wannan abin da yake nunawa kahuri idan yayi ibada Allah baya so domin ibada daga cikin sharaɗinta shine mutum ya kasance musulmi musamman kuma ibada ta sallah an gane wannan sharaɗin da kyau sai a shartu sani sharaɗi na biyu al'aqlu shine hankali wajidduhul junun kishiyar hankali kuma shine hauka wal majnunu marfu'un anhu alqalam shi kuma haukaci an ɗauke masa alƙalami ma'ana ba a rubuta masa lada ko zunubi hatta yufiqa har sai ya yi hankali dalilu hadithu rufi alkalamu an salatatin dalili kuma hadisin da manzo Allah yake cewa an ɗauke alkalami daga mutane guda uku anna'imu wanda yake kwana hatta ya staiqiza har sai ya tashi daga kwana wal majnunu da mahaukaci hatta yufiqa har sai ya hulhudu ma'ana har sai ya yi hankali wasaghiru da kuma karamin yaro hatta ya buluga har sai ya balaga kenan waɗannan mutanen guda uku in sun yi laihi ba a rubuta musu zunubi misali kina cikin kwana kina mahalki kina ta meke da suna zagin wata Allah ya ɗebe miki albarka Allah ya miki kaza Allah ya miki kaza in dai cikin kwana ne kike in ba kwanan ƙarya bane to duk zagin nan da kika yi baki da zunubi a cikin kwana kun ga mutum kuma zai iya gigara ko ki mahalkin ga kinan kina ta gigara ko kuma ki mahalkin ga kinan kin yi abu kaza wanda nake na zunubi ne to duk wannan abin ba a rubuta mutum zunubin shi don lokacin da yake yin shi yana kwana daga ba shi ne mahaukaci shi yasa mahaukaci ko da mutum ya kashe mahaukaci ba a kashe shi mahaukaci in ya kashe wani ya kashe banza sai dai dangin shi za su biya diya mahaukaci kenan ba a rubuta mishi zuni ba a rubuta mishi lada don baya da hankali na gaba shine yaro shi ma yaro haka ba a rubuta mishi zunubi shi ma yaro da zai kisa to wannan shi ma ba za a yi mishi hukunci ba sai dai dangin nasa su biya diya kenan a takaice sharaɗi na biyu shine hankali shi yasa lokacin da mace ta some ko mutum ya some duk ibada tana tana tana sabka kan shi misali lokacin azumi sai kika some la qaddar Allah in dai har biki holhodo ba har sai da aka aji azumi aka sha ruwa ko kuma sai da ke kwana uku misali a some to duk wannan kwanakin babu azumi a kanki domin ya isko ki lokacin baki mai baki baki da hayyacinki haka kuma duk sallolin na kwana uku ba za ki yi su ba don sallolin sun isko ki baki cikin halin hankalinki wanda shine kenan a shartu salis kenan masu tambaya su yi ta rubutawa tun yanzu in mun kawo lokacin pause sai a yi tambayoyi tambayoyin da suka shahi karatu in aka ce kowace tambaya za a buɗe wannan ina ji wanda za su kamu na ƙarar mazayensu yawa za su yi ka san inda an yi wa'azi to da waya a ƙare ba wata ba ta kawo ƙarar mishinta ba ko kuma ƙarar kishiyarta kenan tambayoyi akan abin da ya shahi sallah ko abin da kuka ji mun yi bayani a ciki na mala ya ce a shartu salisu wanda ba su iya rubuta ba kuma suna iya in muka zo mun cewa ke da tambaya sai ta daga hannu ta yi bayani duka babu matsala sharaɗi na uku a tamizu shine rarrabewa mai ake ni da rarrabewa mun ga shi a can baya shine wayo kenan wadidduhu sigaru kishiyar at shine yarinta wa hadduhu sab'u sinin karshen me yake da suna yarinta shine shekara bakwai summa yu'maru bis salati sannan sai a umurci yaro yayi sallah li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam domin fadin manzon Allah muru abna'akum bis salati ku umurci ƴaƴanku da yin sallah li sab'in idan sun kai shekara bakwai wadribuhum alaiha li ashrin ku buge su akan sallar nan idan sun kai shekara goma ba su yi wa farriqu bainahum fil madaji'i kuma ku raba a tsakanin su wajen kwanciya wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yara in su kai shekara bakwai a umurce su su yi sallah ma'ana umurni na dole in suka kai goma ba su yi amma ba su kashi sannan kuma a raba wurin kwanciyansu ma'ana mata daban maza daban kada a bari maza da mata su kwanta a wuri guda ko da ku in uwan juna ne domin shaidan yana iya shiga tsakanin su in ma son samu ne ko da maza ne tsakanin su su ma a raba musu rin kwanciya in son samu ne domin su ma ana iya samun wanda shaidan zai iya zayyana musu neman yan uwansu maza ko abin da ya kama da haka haka su ma mata in son samu ne hatta mata a raba musu rin kwanciya amma in ba a samu ba to wannan kuma in babin larura mata su kwanta tsakaninsu maza su kwanta tsakaninsu wannan hadisin ba yana nuna sai yaro ya kai shekara bakwai kawai za a umurta sa sallah ba a'a umurni na dole ne idan suka kai shekara bakwai domin Allah ya ce wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha ayi shiru ayi shiru magana tana tana rikita ne a cikin karatu na'am Allah ya ce ka umurci iyalinka da yin sallah kuma ka yi haƙuri a kan haka kenan umarni ne Allah ya yi muna dole mu umurci 'ya'yanmu da yin sallah idan su kai shekara bakwai amma tun kamin su kai shekara bakwai shi ma ya halatta ana so a koya musu kuma ba sai sallah ba duk ibadar da take dole ga yaro ka'ida ce malamai suka ce kullu ibadatin tajibu bil bulughi fa yustahsanu ta'widu subyan al mumayyizina alaiha duk ibadar da take wajibi ga yaro in ya balaga to ana so tun yana karami a koya mishi misali azumi tun yara suna kanana a koya musu sanya hijabi hake ce a in ya ai yarinya ce ba sai ta sa hijabi ya koya mata domin Hausa suka ce ice tun yana dan karami ake tankwasa shi kina a takeice da yara tun suna kanana ana so a koya musu sallah ashartu rabi'u sharadi na hudu raf'ul hadasi shine kawar da hadasi wa huwa alwudu'ul ma'ruf shine arwalla wadda aka sani wa mujibuhu alhadasu kuma abin da yake wajabta arwalla shine hadasi ma'ana da zaki arwalla lokacin sallar asuba to kina iya salloli guda biyar duka ki su da wannan arwallan sai in hadasi ya kama ki me ake nufi da hadasi shi ma zamu ganshi a nan gaba shine walwalewan arwallakin kenan sharadi ne yin arwalla kamin sallah duk wanda tayi arwalla duk wanda tayi sallah ba da arwalla ba inda gangan ta yi to wannan tana da zunubi mai girma in ma tana ganin a ai arwallah ba dole bane in za a yi sallah to ita wannan ta maka hurta domin kaman ta karya ta Allah ne babi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza kumtum ila salati fatawaddau ah shine faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila ila al marafiq ila akhir al aya kina arwallah dole ne ko mu ce sharadi ne kamin a yi sallah in cikin mantuwa ne kika yi sallah ba da arwalla ba to a wannan lokacin ba ki da zunubi amma sai kin sake wannan sallar ana gane ko na'am wa shurutuhu asharatun ita ma arwalla tana da sharuɗa kuma sharuɗan ta guda goma ne na farko al-islam musulunci wal aqlu da hankali wat tamyizu da rarrabewa wan niyyatu da kuma niyya wastishabu hukmiha da kuma mutum ya bi hukuncin nata bi Allah ya nuyi ya kat'aha shine kada yayi niyan katse ta hatta ta timma tahara har sai arwallar ta cika ma'ana lokacin da zaka yi arwalla ana so ka kudurta arwallan nan zaka fara ta sai karshe ba zaka katse ba wanqita'u mujibin ya kasance kuma abun da yake lalata arwallan bai zo ba lokacin da kake tsakiyar arwalla misali kina tsakiyar arwalla sai kika yi iska yanzu kun ga wani abin da ya gabata duka ya rushe sai an koma tun harko an sai an koma zero ko kuma kina cikin arwalla sai kina haila ya zo to wannan arwallan babu ma zancen ta shine ma'anan wanqita'u mujibin ya kasance abin da yake sa arwallar ta lalace ya yanke babu shi har aka kare arwallan ba a samu wannan ba wastinja'u da kuma yin tsarki da ruwa aw istijmarun qablahu ko kuma yin tsarki da dutse kaminsa domin ya halatta idan aka rasa ruwa a yi tsarki da dutse ko kuma da wani kyalle ko da duk wani abu da wani mushuwar hakan ga kenan idan larura ta kama kika yi hutsari babu ruwa to ya halatta ki sa dutse ki goge ko kuma ki sa wani kyalle ko wani kada ko abin da ya kama da haka a goge shi kenan kamar kin yi tsarki da ruwa ne kuma ba sai kin sake ba in kin samu ruwa wa tuhuriyatu ma'in ya kasance kuma ruwan da za a yi arwalla tsarkakakku ne wa ibahatuhu kuma ya kasance halal ne a yi arwalla da su ana gane da kyau ko domin akwai ruwan da suna da tsarki amma ba halal bane arwalla da su ana gane da kyau ko misali oli ba ruwa ne ko ba ruwa bane a ruwa ne ko ana arwalla da oliba a yawa wanda ya arwalla da da oriba sai dai a ce yayi tsafta sula ba ji na bisa kan dawo ko domin oriba an kai arwalla da shi ba abinda zai binka in ba kuda ba to a takaice abinda ake nihi shine kenan abinda za a arwalla da shi ya kasance mai tsarki kuma ya kasance ya halatta ya arwalla da shi kenan ya kasance ruwa tsarkakakku ne ba waɗanda na jasa ta shiga a cikinsu ba ko kuma ya kasance sun hita daga sunansu na asalin ruwa wa izalatu ma yamna usulahu ila albashara da kuma kawar da abinda zai iya hana ruwa su kai ga fata misali mace da ta sa verni an san verni ko ko da yake ai naku ne ba ma sai na tambaye ku ba wannan abin da mata suke sawa ga akai fa idan mace rasa shi in ta yi arwallah arwallarta ba ta yi ba don saboda wannan vernikin zai hana ruwa su tabi a kaiwa shi kuma arwallah ya ana yin ta hannuwa ko ina sai ruwa sun samu dole ko kuma misali mace da ta yi kitson roba irin kitson da ba a maganin gashi kun san kitson roba kala biyu ne akwai wanda ana ganin gashi akwai wanda ba a ganin gashi to irin wanda ba a ganin gashi kin nan to irin wannan baya arwalla don in kin shafa ruwa ruwa ba za su mi ba ba za su mi ba ba za su shiga ba kidan duk abin da zai hana ruwa su shiga arwalla ba ta yi ko kuma misali mace ta sa wata leda ga hannu ko abin da ya kama da haka amma lalle baya ciki tunda shi lalle ba hawa ba wani abu ne da ya hau hata a shi rina hata ne asali hata take dai ce ta dai canza kala ne kenan lalle shi babu lahi akai wa dukhulu waqtin ala man hadathuhu da'imun li fardihi da kuma shigar lokaci ga wanda hadasinsa a dawame yake idan zai salla ta farilla abinda ake nuhi shine misali mace da take jini yake zubo mata wanda ba na haila ba kun san jini kala biyu ne akwai jini na haila akwai jini na cuta to matar da jini yake zubo mata wanda ba na haila ba kun ba na biki ba irin wannan duk in za ta yi arwal duk in za ta yi sallah sai ta yi arwalla kun ba ta yin arwallar sai lokacin sallar yayi za ta yi sallar sai ta yi arwalla to ita ce ake nuhi irin ta arwallar ta ba ta yi sai dole in lokacin sallar ya shigo za ta yi sallar sai ta yi arwallar ta fara sallah in tana sallar ko jini ya zo mata ba zai tasiri akan sallar ta ba ko matar da misali take fama da yoyon hutsari kun ga mai fama da yoyon hutsari ita ma haka ne hukuncin ta duk sallar da za ta yi ta arwalla in dai ta yi arwalla ta fara sallah ko da tana cikin sallar ne hutsarin ya yoyo ba za ta kace sallah ba don tana da larura wannan shine kenan abin da ake nufi shigar lokaci ga wadda ko wanda hadasin shi a dawame yake ma'ana kullum a cikin rishin tsarki yake ko take wannan su ne mina arwalla sharuɗan arwalla ko wa amma furuduhu fasittatun amma farillan arwalla shidda ne abinda ake cima farillan arwalla su ne abubuwan da ake yi a cikin arwalla su wannan abubuwa ne da ake kamin mi kamin arwalla wa amma furuduhu fasittatun amma farillan arwalla guda shidda ne ghaslul wajhi wanke huska wa minhu al-madmadatu wal istinshaq yana daga cikin huska kuma kurkure baki da shakarwa wa hadduhu tulan shi kuma ita kuma huska iyakar tsawonta min manabiti sha'arin ra'si daga matsirar gashin kai yana inda gashin kan yake tsayawa yake fara hitowa ila zakani har zuwa haba ma'ana har zuwa wajen geme kenan duka nan gashi huska ce kenan huska ba bakin nan bane ma'ana bakin gira ko kuma bakin kumatuwa a wajen kunne duka mene duka huska ne in zaki duka sai kin wanke wa ardan a wajen hwadi kuma ila furu'i al-udhunayn zuwa ga karan kunne ma'ana in aka ce al-ard shine hwadin huska kenan haka at-tul shi kuma shine haka tsaye kenan a tsaye daga wajen inda gashin kike hitowa na kai har zuwa habarki ma'ana geme in wajen haɗi ne shi kuma daga kunne ƙarshen kunne ta farko har zuwa ƙarshen kunne ta biyu kenan duka yana cikin huska ce an wanke a wajen arwalla wa ghaslul yadaini ila almirfaqaini da kuma wanke hannuwa guda biyu zuwa gwiwar hannu wa mashu jami'ir ra'si da kuma shahar gaba ɗayan kai wa milhul udhunani a cikin sa kunnuwa suke kenan kai gaba ɗaya ke shahwa shi daga farko har zuwa ƙarshe kuma a komo sai a sama kunnuwa wa ghaslur rijlaini ila alka'baini da kuma wanke kawahuwa guda biyu har zuwa ijiyar kafa wa tartibu da kuma jerantawa bi ake nufi da jerantawa shine yanda aka ce ai arwallah haka zaki ba ki zo ba ki fara wanke huska sannan ki wanke kawahuwa sannan ki komo ki wanke hannu an gane ko kenan shine at-tartibu ki jeranta sai an wanke hannu a kurkure baki a shaka hanci a wanke huska har zuwa ƙarshe wal muwalatu da kuma me yake da suna al muwalat abinda ake ni da al muwalat shine cuccudawa ya kasance ko ina ya samu ruwa a cikin gabobin da ake wankewa dalilu qawluhu ta'ala dalili kuma fadin Allah madaukaki ya ayyuhalladhina amanu ya ku wanda suka yi imani idza qumtum ila salati idan kuka tashi zuwa sallah faghsilu wujuhakum ku wanke huskokinku wa aydiyakum da hannayenku ilal marafiq zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafa ma kanku wa arjulakum da kawahuwanku ilal ka'bayn har zuwa ijiyar kawa wa dalilu tartib dalilin kuma a jeran ta arwalla yanda take hadisu hadisin ibda'u bima bada Allahu bi ku fara da abunda da shi Allah ya fara wa dalilul muwala dalili kuma wanda yake nuna dole sai an cuccuda a wajen arwalla a tabbatar ko ina ya samu ruwa hadithu sahibil lum'a hadisin ma'aboci lum'a abinda ake ce ma lum'a shine mutum ya wanke huska ko ya wanke wurin arwalla sai kasance akwai wani dan wurare wanda ba samu ruwa ba to wannan wuraren da ba samu ruwa ba su ake ce ma lum'a anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu lamma ra'a rajulan ya tabbata a hadisi manzon Allah ya ga wani mutum fi qadamihi lum'atan wanda a cikin kawarsa akwai lum'a ma'ana akwai inda ruwa ba su samu ba qadra dirhami daidai gwalgwadon dirhami kawai misali daidai gwalgwadon girman dala na inda bai samu ruwa ba lam yusib halma ruwa ba su samu ba wurin fa amarahu bil i'adati sai manzon Allah ya umurce shi da ya sake arwallah ana gane da kyau ko kenan wannan me yake nunawa ashe idan kika yi arwalla biki wanke ki da kyau ba ko biki wanke ki da kyau ba musamman in lokacin sanyi ne za ku lura wata ran in mutum ya arwalla in bai wanke kafa da kyau ba sai ya lura akwai wani wuri wanda bai samu ruwa ba to irin wannan in mutum ya yi wasa ya yi sakaci arwallar ba ta yi ba in arwalla ko ba ta yi babu me babu zancen me babu zancen sallah ana ta kaiwa ka ta hulla idza saqata al-aslu saqata far'uhu kenan idan aka rasa arwallato babu zancen sallama kenan dai wannan hadisin yana nuna muna a wajen arwalla ana buƙatar mutum ya cuda da kyau ya wanke da kyau ya tabbatar da ko ina ya samu ruwa wa wajibuhu wajibin arwalla kuma at-tasmiyatu ma az-zikri yin bismillah lokacin da mutum ya tuna kenan idan mutum ya manta bai ce bismillah babu laihi amma in ka tuna dole ne kamin arwalla ka ce mi bismillahi ka fara cin toma an ce a fara da bismillah balantana balantana arwallah kenan fa min babi aula wannan kenan su nemi sharuɗan sallah da kuma farillanta wa nawaqiduhu abubuwan da kuma suke lalata arwallah samaniyatun guda takwas ne al-kharij min as-sabilaini na farko abubuwan da suke hitowa daga mahuta guda biyu idan aka ce mahuta guda biyu ana nufin wurin hutsari da kuma wurin kashi ko wal khariju al fahishu an najisu min al jasad da kuma abin da yake hitowa da yawa na najasa daga jiki misali jini da zai hitowa ba ta hanyar gaba ko baya ba misali jini da zai rika zuwa mace ta hanyar hanci ko kuma ta hanyar baki duka wannan yana daga cikin misali kamar najasa ta hito ma mutum inda bata saba hitowa ba misali kashi ta ina yake hitowa ta baya ko to sai a ce misali larura ta kama mutum yana kashi ta baki to kun ga irin wannan ana ce mishi alkharijul fahishu annajisu min aljasad kenan irin wannan in yayi yawa shi ma yana lata arwallah wa zawalul aqli da kuma tahiyar hankali kina da arwallah sai kika faɗi kika some to daga lokacin arwallah take ta kare wa masul mar'ati bi shahwatin da kuma tabin mace da shahawa tunda ku mata ne sai a ce muku wa masul rajuli bi shahwatin da tabin namiji da shahawa ku da yake wannan mas'ala ce wadda take ikhtilafiyya magana mafi inganci shine dan namiji ya tabi matarsa ko mace ta tabi mijinta tana da arwalla arwalla tana nan domin ya tabbata a hadisi Aisha take cewa manzo Allah wataran yakan yi arwalla za shi masallaci in ya haɗu ɗaya daga cikin matansa sai ya sumbace ta ya mai da suna ya shiga kuma sallaci ya salla kinan babu laihi don kin taɓi mijinki kina da arwalla sai inda ya kasance bayan kin taɓan wani abu ya hoto to a wannan lokacin kuma mai da suna arwalla sai an sake ta wa masul farji bil yadi da kuma taɓa al'aura da hannu idan mace ta taɓa al'aurar ta ko namiji taɓa al'aurar shi bayan ya yi arwalla arwalla tana lalacewa qubulan kana aw duburan ya kasance al'aurar ta gaba ce ko ta baya wa aklu lahmin lahmil jazuri da kuma cin naman raƙumi shi ma yana lalata arwalla wa taghsilul mayyiti da kuma wanke mamaci in mutum ya wanke mamaci to yayi arwalla in yana da arwalla arwallar shi ta kare ko da yake ita ma mas'ala ce ikhtilafiyya waridatu anil islam da kuma ridda daga musulunci a adana Allah min zalik Allah ya tsare mu daga wannan ma'ana Allah ya tsare mu daga yin ridda wannan su ne abubuwan da suke lalata arwalla akwai abin da ba a zano ba ku riba ku gani akwai wani abin da ba a zano ba tambaya ce cikin abubuwan da aka zano wanda suke lalata arwalla a ganin ku akwai wani abubuwan da ba ku shi ba? kun ji komi? a? anya ko? a? a wanda buku taba ji ba eh haka ne shi mas'ala ce ikhtilafiyya ya tabbata a hadisi manzo Allah ce man ghassala mayyitan falyaghtashif na'am akwai abu da ni ni ban ji an zano shi ba eh ce kun ji an ambaci kwana anan a kun ji an ambaci kwana to kun gani kenan ba ku bai da ni ko ba ambaci kwana ba amma akan iya a ce mai yiwa ko malam ya sashi ne a cikin inda yake zawalul akli tahiyar hankali ko domin mutum ya kwana hankali yana nan a hankali babu yana da mutum ya yi kwana hankali tahiya yake yi to bayan shi kuma kun ji ambaci iska tusa kun ji ambace ta don wani yanci iska na ko tsammani ke ko iskan venti ko mai yawa a ce iskan venti na kar arwallah a ba iskan venti muke nishi ba mai hitowa ta baya aha kun ji ambace shi to to kuma kun ce kun ji komi to shi kuma za a sashi a cikin alkhariju min sabilai ne abin da yake hitowa daga mahuta guda nawa a daga biyu domin ai tusa ba ta baki take hitowa ba ko a wannan wannan gashi ake ce mishi to uh, kwana don me yasa aka ce yana kare arwalla a don saboda an yi kwana komi na iya faruwa ko kamar yadda hausa suke cewa farilla tusa cikin kwana kenan kin yi kwana kin yi ta sakin iska kenan akwai matsala kenan shi yasa kwana aka ce yana lalata arwalla don ya an yi shi komi ana iya yi na an gane da kyau ko ta wannan su ne kina abubuwan da suke lalata arwalla guda takwas wanda a ƙarƙashinsu kuma wasu suna mi wasu suna hitowa na'am wa shartul khamis sharaɗi na biyar idalatun najasa kawar da najasa min salasin daga abubuwa guda uku ma'ana kawar da najasa daga abubuwa guda uku min albadani daga jiki wasaubi da kaya wal buqati da kuma inda mutum zai sallah wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukaki wasiyabaka fatahhir kuma kayanka ka tsarkake su kenan idan mutum zai sallah ana so ya kula da tsabtar wa'annan abubuwan guda uku na farko jikinsa ya tabbatar da jikinsa me yake a tsabtace yake na biyu kuma kayan da zai sallah da su ana gane da kyau ko na uku kuma wurin da mutum zai sallah ko tafin da mutum zai sallah misali tana iya tabarmar da zaki sallah akai yaro yayi me na yi hutsari ko kuma lokacin sallah ya kawai kin jayo zane sai a sai kasance wannan zana ashe akan shi ne yaron ki ya kwana ya mishi hutsari biki sani ba to shi yasa kamin ayi sallah yana da kyau a kiyaye shi yasa in san samu ne ki kula musamman mata wanda suke da yara ya kasance akwai wasu akwai wani zane da hijabi wanda kika aje aje dai ko biyu wanda su kawai in zaki sallah zaki sa su dan saboda guje ma irin wannan matsalan ana gane da kyau ko kenan wannan abubuwan a rika kula da su rishin kula da su zai iya a yi ta sallah ana aikin banza wa shartu sadisu sharadi na bakwai ina shidda satrul aura suturta al'aura suturta jiki malam yace ajma ahlul ilmi ala fasadi salati man salla uryanan malamai sun yi ijma'i akan lalacewar sallan wanda ya yi ta a zindir wa huwa yakdiru alhali kuma yana iya ya sanya kaya wa haddu auratin rajuli kuma iyakar al'auran namiji minas surrati ila rukba daga cibiya zuwa gwiwa wal amatu kadhalika haka ita ma baiwa wal hurratu kulluha aura amma ita mace wadda take diya ba baiwa ba gaba ɗayan jikinta al'aura ne illa wajhaha sai dai fuskarta wa dalilu qawluhu ta'ala dalili kuma fadin Allah madaukaki ya bani adama ya ku yan adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin kurihi al'auran ku a duk lokacin da za ku zo wajen sallah ai ayin da kulli salatin ai a wajen kowace sallah kenan yana daga cikin sharaɗi na sallami suturta mi suturta al'aura al'auran mace kamar yadda malai nuna muna gaba ɗayan jikinta ne ma'ana mace in za ta yi sallah dole ne ta rufe gaba ɗayan gaba ɗayan jikinta huskar ta kawai yake halalta mi ta buɗe idan tana sallah da tahin hannu amma hatta kawahu hatta kawahu su ma sai an yi mai sai an rihe su kun ga ko mata suna sakaci da wannan sosai kaga mace ta zo tana sallah ba ma kawahu ba kwabrinta ma suna waje subhanallah duk mata da take wannan in dai ta sani sallar ta ta lalace ba ta da sallah ko kuma mace ta yi sallah karan hannunta a waje shi ma duka wannan yana lalata sallah a kiyaye kenan sallah dole sai an suturta al'aura an rufe jiki gaba daya in biki sa su shat ba to ya kasance zanan naki ya rufe kawahuwanki kenan kin sassabo shi ya sabka kasa wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam mala yace ashartu sabi'u sharadi na bakwai dukhulul waqti shigan lokaci shine dukhulul waqti ma'ana ya kasance sallar da za a yi lokacinta ya shiga wa dalilu min sunna dalilu dalili kuma a sunna ma'ana a hadisi hadithu jibril alaihi salam hadisi mala'ika jibril annahu amma an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi awwalil waqti wa fi akhirih mala'ika jibril ya zo ya ma manzon Allah limancin salloli a kowace sallah farkon lokacin da da ƙarshen lokacinta fa qala sai ya ce masa ya muhammad ya kai muhammad as-salatu baina hadaini alwaqtaini sallah tsakanin wa'annan lokutan ne wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki inna salata lallai sallah kanat 'ala almu'minina ta kasance akan mumunai kitaban mawquta wani lokaci ne wani abu ne wanda yake dole mai lokaci kayyadadde ai mafrudan fil awqati ai an farlanta sa a lokuta wanda suke sanannu wa dalilul auqati dalilul lokuta qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki aqimis salata ka tsayar da sallah liduluki shamsi lokacin da rana ta huto ko kuma ta huta daga tsakiya ila ghasaqil layli har zuwa lokacin da dare ya shigo mana lokacin da kenan magriba ta yi wa qur'anal fajri da kuma lokacin karatun alfijiri ma'ana lokacin sallar asuba inna qur'an alfajiri kana mashhuda lallai sallar asuba mala'iku suna halartar ta ko karatun da ake a lokacin asuba mala'iku suna halartar ta wannan ayar ita ta julum ta jumilce lokutan sallah asalin lokutan sallah guda uku ne duluku shams ghasaqil layl qur'an alfajr ma'ana lokacin da rana ta huta daga tsakiya da lokacin da rana ta hwaɗi da kuma lokacin da alfijir yake to lokacin da rana ta huta daga tsakiya sallah nawa ake yi a daga lokacin da rana ta huta daga tsakiya har zuwa ta hwaɗi sallah nawa ake yi sallah nawa ake biyu wace da wace yawa azhar da la'asar kun ga azhar da la'asar lokacin su guda ne shi yasa ya halatta dalilin larura ta balaguro ko wani babban uzuri ya halatta a haɗe azahar da ni da la'asar don asali lokacinsu guda ne ana gane da kyau ko? to lokacin dare ho sallah nawa ake yi sallah biyu da wace da wace magariba da isha'i kenan magariba da isha'i lokacinsu guda ne shi yasa ana iya dalilin larura a haɗa magariba da me da isha'i to sai lokaci na uku shine lokacin da alfijir yake to sallah nawa ake yi guda wacce ce yawa sallar asuba shi yasa ita sallar asuba ba a hada ta da kowace irin sallah domin ita kadai ke da mi ke da lokacinta wannan shine kenan a takaice kenan yana daga cikin sharadin sallah shigar lokaci akwai ka'idodi guda biyu dangane da lokacin sallah ka'ida ta farko suka ce man istajala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani duk wanda yayi sallah kamin lokacinta to za a masa uquba ta haramta masa ladarta sai ma zunubi da zai samu ana gane da kyau misali midi kina da wani biki da zaki tahiya kuma bikin nan kina son zaki makeup shi kun makeup ya yi shi hana sallah ne ko ba a sallah to sai ta ce bari in yi sallah ta ta azhar tun midi dan ka in yi makeup kuma lokacin sallah in makeup shi to a wannan lokacin in kike wannan sallar ba ki da lada zunubi ma ke gare ki dan mi dan lokacin bai mi ba dan lokacin bai mi ba bai yi ba don lokacin bai shiga ba tawa sai ka'ida ta biyu suka ce a al'ibadatul mu'akkatatu tafutu bi al'ibadatul mu'akkatatu tafutu bi fawati waqtiha illa min uzrin duk ibadar da aka ce ga lokacin da za a yi ta in lokacin ya wuce kika yi to Allah baya so misali kina zamne ana la'asar kina ta ayyukanki ko kina ta kalle-kallenki ba ki tashi kake sallar la'asar ba sai da rana ta haɗi to wannan sallar ko kin yi ta Allah baya so na farko dole sai kin yi sallar ba ki da ladar wannan sallar kuma kina da zunubi uku ba guda nawa guda uku kina da zunubi dole sai kin yi sallar kun ba ki da mi ba ki da ladar sallar an yi asara ko bi babu ba uwa ba riba an yi aikin banza harare cikin duhu kamar da muka yi a baya kenan wannan me yake nuna mana kula da lokacin sallah Allah ya ce ya farlanta mana salloli a lokutansu dole kuma a yi su a lokutansu ba a yin su kamin lokacinsu kuma ba a yin su ne bayan lokacinsu sai da me sai da uzuri sai da uzuri misali biki sani ba ashe lokacin la'asar ya yi ke kuma kina ƙurye ɗaki kina ta aiki kina ta gyaran ɗaki kina gyaran ɗaki ko da ke hitowa rana ta faɗi ko abin da ya kama da haka kenan dai kusan da cewa shi kula da lokacin sallah ba akan maza kawai yake ba mata da yawa suna wasa da lokacin sallah musamman sallan magariba mata da yawa suna wasa da sallan magariba kenan shi lokacin sallah akan kowa yake in an yi kiran sallah maza su tai masallaci su kuma mata su tsaya ina su tsaya a gidan su su yi arwalla da gaugawa su yi wannan sallah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ayyul a'mali afdal wanne ne daga cikin ayyuka Allah ya so sai manzon Allah ya ce as-salatu fi awwali waqtiha shine yin sallah a farkon a farkon lokacin ta kina a kiyaye a bar wasa da lokacin sallah kenan daga cikin sharuɗan sallah shigan lokaci ashartu saminu sharaɗi na takwas istiqbalul qibla fuskantar alqibla wa dalilu qawluhu mi ake ce ma alqibla shine inda ake kallo ayi sallah me alqibla inda ake kallo ba gabas ba kamar yadda ku kuke cewa domin munan mu ne gabas take alqibla gare mu amma akwai kasashen da yamma ita ce alqiblarsu su akwai kasashen da kudu ita ce alƙiblarsu akwai kasashen da arewa ita ce alƙiblarsu domin alƙibla abinda ake lura shine ka'aba wanda suke wajen ka'aba su lura da makka wata jiha ce ta zuwa makka wata jiha ce ta makka to ita za a fuskanta wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukaki qad nara taqalluba wajhika fis sama haqiqa muna ganin jujuyawar huskarka a cikin sallah me yake da suna a cikin sallah kana kallon sama falan walliyannaka qiblatan tardaha to da sannu zamu fuskantar da kai alqiblar da kai da ita fa walli wajhaka shatr almasjid alharam ta haka ka fuskantar da fuskarka a bangaren masallacin harami wa haythu ma kuntum kuma a duk inda kuka kasance fa wallu wujuhakum shatra ku fuskantar da fuskarku a bangaren masallacin harami kenan sallah dole sai an kallimi sai an kallimi alqibla me ya alqibla kallon ka'aba ko ko fuskantar nahiyar ka'aba wanda yake cikin masallacin masallacin maka shine yake dole ya fuskanci alkibla amma mu da bamu kall bamu ganin alkiblar kenan sai mu fuskanci nahiyar nahiyar makka ana gane da kyau ko kenan ba da kin zo ba kawai ki kaba da sallah duk inda kika ga dama a'a idan ya kasance cikin kuskure misali kin zo bakunci za ki sallah kawai sai kika kalli nan kika sallah alhali ina za ki kallo nan ko in wasa ne kika yi kin yi sakaci biki tambaya ba alhali kuma akwai wanda ya kamata ki tambaya to in kike sallah nan sai kin sake ta amma in babu wanda za ki tambayawa kun biki sani ba to wannan lokacin in kika yi babu laihi don saboda babu sakaci a ciki ana gane da kyau ko kenan misali kin tambaya ina ne alkibla sai aka ce miki a ainihin ne alkibla kin sallame sallah sai wata zo ta ce miki kai ai ga inda alkiblan nan take ta ce ai wance na tambaya ta ce min nan ne alkibla to a wannan lokacin sallah ki ta yi an gane da kyau ko don saboda Allah ya ce mai fa'aina ma tuwallu fa sama wajhullah a cikin kuskure da inda kuka kalla to babu laihi Allah yana can domin Allah yana ko ina a takaice dai dole ne a fuskanci alƙibla in za a yi sallah in ba a fuskanci alƙibla ba to an rasa sharaɗi daga cikin sharuɗan me sharuɗan sallah sai a sharuɗu tasi'u sharaɗi na takwas kenan na ƙarshe an niyya ita ce niyya wa mahalluha alqalbu ita kuma niyya wurinta a cikin zuciya ne wa talaffuzu biha bid'atun gayin niyya bid'a ne ma'ana kage ne a cikin addini mutun ya gayi niyya abinda ada ake karantarwa idan mutun zai sallah yace nawaitu salatu kaza nawaitu salatul fajri ko nawaitu salatul asri nawaitu salatul asri duka wannan kuskure ne ana ganewa ko niyya a cikin zuciya take kenan labari ne zaki ba zuciyarki zan yi sallah kaza na yi niyyar yin sallah kaza a cikin zuciya zaki zaki zaki ba zuciyarki labari wa dalilu qawluhu ta'ala ko kuma wa dalilu hadithu dalili hadisin innamal a'malu binniyati lalle dukkanin ayyuka suna kasancewa ne da niyya wa innama likulli imri'in ma nawa kuma kowanne mutum yana da abunda yayi niyya kenan niyya daga cikin fa'ida ta shine anniyatu tumayyizul ibadat anil adat niyya ita take bambanta ibada da al'ada bari in baku misali mutum biyu ne suka zo suka zo a wajen famfo kowanne ya wanke inda ake wankewa idan ana arwalla sai aka ce wanga ya halatta yi sallah wanga bai halatta yi sallah ba don mi don shi wancan ya yi dama arwallon ne don mi ya yi arwallon ne da niyya arwalla ce don ya yi mi don ya yi sallah ita kuma wancan ta wanke jikinta ne na saboda kawai ta ga sun yi kura kenan niyya ta bambanta ayyuka ta bambanta ibada da al'ada ko kuma wanka wannan za ta yi wanka ya kasance niyyar wankan janaba wannan kuma za ta yi wanka ya kasance niyyan kawai wanka na nishadi sannan kuma ka'ida ta biyu na niyya shine anniyatu tumayyizu li'ibadati ba'daha ba'daha an ba'din niyya tana bambanta ibadodi misali za ku zo lokacin azhar ku yi sallah ko lokacin la'asar ku yi sallah amma ita wannan ta yi niyyar la'asar azhar ce ta yi wannan kuma ta yi niyyar me ta yi la'asar ce ta yi kenan niyya ta bambanta me ta bambanta wannan ibadodin naku a takaice dai niyya dole ne daga cikin sharuɗa ne daga cikin sharuɗan sallah kuma niyyar mun ji ba a gayinta wannan su ne sharuɗan sallah guda nawa guda nawa guda nawa guda tara to yanzu za ku zano mini su sai mu zo ga tambayoyi dangane da sharuɗan sallah ku zano mini wannan sharuɗan kuma ka a kalla ka wanda ya kalla tawo aha sharaɗi na farko ba dole ba sai kun jero su duk wanda zai gayya daga hannu aha tawo sharaɗi na farko wadda za ta gai ta ɗaga hannu tawo ban gane ba kenan duk karatun da nake yi nan ne yake shiga hotunan ko ina ko a kare ko kuma ya kuke ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi matan Madina yace ni'man nisa'u nisa'ul ansar madalla da matan Madina lam tamna'humul hayatu at-tafaqqu fid din kumya bata hana su neman ilimi ba kina a wajen neman ilimi ana hidda kumya na'am aha istiqbalul qibla da mi kuma kallon kallon alqibla anniya da niyya ke na ƙarshen ma ne kika gai to da mi kuma to ina wata wadda za ta ƙara wa na'am bismillah musulunci al'aklu hankali e kawar da hadasi arwallah kenan a izalatun najasa shine shine kawar da hadasi ke na raf'ul hadasi a aha at-tamyiz ya kasance an mai wayo ne in yaro ne shigar lokaci suturta al'aura a an gai anniya haka ne daidai ne abinda kika faɗi barakallahu fiki sun yi guda tara kenan taw yanzu zamu bada dama ta minti biyar zuwa shidda ga masu tambayoyi game da sharuɗan sallah na'am aha iya akwai wanda aka rubuta a kawo mu karanta wanda kuma suke iya daga hannu su tambaya babu matsala ta muna jira